Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya ƙara lafiya, Allah mai gaita Madina, mai tambaya halakar lafiya. Take cewa tana da yara kuma ba ta da abin da za ta ba su. Shin ya halatta ta fita ta je ta yi zina ta kawo musu abin da za su ci? Allah ya ƙara lafiya.
To, kamar inda aka sani a nasusuwa da dama an gane in ka duba ai shi akwai abin da yake babu kyau a yi shi ita dai zina haramanci tana da cikin kaba'ir manya-manyan zunufi abun Allah tunda idan mace ta yi duk abin da ya kai da a kashe ka to ba ƙarami ba ne a yi maka rajamu rajamu mun ga gamidiya gamidiya a zamanin manzan Allah ta ba ma a sani ba saboda da ta ji ana wa'azi ana annabi ya ce Allah ya ce muzinaci azzaniyatu wazzani muzinaci namiji mace sai aka fara faɗan mace a nan a sata kuma sai aka ce azzaruqatu asariku wa sariku can an san namiji ne ya wura gida duwa ko ita ko mace anan sai aka fara faɗar ta sai ta yadda abin zai faru in ba ta yadda sai aka ce azzaniyatu wazzani muzinaciya mace da muzinaciya namiji fajaludu kullu wahidin minhuma min atjalda kowanne daga cikin su in kun kama su ba su da aure ai musu bulala ɗari ɗari ya rasula mai aure ba ce rajabu za a yi mata in ba a yi mata ba ba ba ta tuba ta mutu haka a gaban Allah zai sa ta auta Allah zai babbaka namanta ya kona ta kurmus galibi ya tana bude sai ta ji sai ta zo fada ta cika a gaban annabi saboda tsoron Allah ba wannan isan ta yi ita ta yi ya rasulallah ice na'am na yi zina in ji gamidiya sai annabi haka ya kau da kai alama za a yi mata abuwa sai ta koma can shashin ya rasulai zina na yi a tsaye da littafin Allah a kaina kajuwa annabi kuma ta ce ya rasulai kaga ciki ne ma fa kaga magana ta kare ciki ne gashi sai ce ina ahalinta suke da Allah a jiya tsare ta sai ta haihu ba a kai ta kurkuku ba a je ‘yan uwanta su tsare ta sai tayo aka je aka kai ta gida cin ta shan ta tayo ta haifi ɗa namiji ta zo da shi fadar manzala ta rungumo ya nabi Allah an haifi yaran gashi da murnar ta da komai sabai ki ce kashe kila ta ce to ai na huta ai da Allah ya kama ni kona ni ba ƙwarar in je a kashe ni ɗin ba. Ka jira kullum so ake ka ji tsoron Allah, kullum so ake duk abin da yake na baɗala ne ka kawai ce masa. Saboda shi Allah da ya sa dokar ba wasa ba ne, shi Allah baya wasa. Ka ga wannan zamidi ya ce, annabi ya ce to aje ta gama nifasi kwana sittin. Ta je ita tana ta ganin cewa ko ba ba za a mata hukuncin ba ne. ita ta ka kanta da kanta ta ce a kashe ta ɗin don ta kukuta abun Allah ran alkiyama ta ji wasu imani algabar ta mata aka je ta kwana sittin ta dawo da ta dawo ta ce nabi ga na dawo ina jagorin naki suna gida ban san ma na to ya nufi so nake ya rasu na kan je gaban Allah kama ni sa na auta in na zo iza wuta wuta duniya ta kona ina jin zafi sai a ce to ba wuta bace akan ta wajen Allah to ba na so Allah ya sani a wannan wuta na billah sai annabi ce to a ɗauki ɗan a ba da shi reno bitar malin ta musulunci ta biya kuɗin a reni yara saboda shi yaron bai da laifi ai shi ai yaro ɗan zina ba shi da laifi a je ta yi wanka ta ce yarasu na yi wanka ai ne alwallama ta sa fararen kaya ta zo gaban annabi annabi ce aje da ita a irami a sa ta yi maka rajau a aka tafi da ita la ilaha illallah Allah kara mana imani saboda imanin ta mun da take za ta je gun Allah tsanin alin an fitar da ita daga wannan laifin aka tafi da ita aka yi rami aka ce shiga ta shiga ana tura ƙasa tana tura kan da ƙasa kuma ta san jin da za a yi masu imani algafar ta mana in yanzu ne kudin da ya shi ke ba su ba ne yanzu ya haifi ɗa wai saboda tsoron duniya tsoron kunya to akwai lahira lahira kuma ba kyau algafar ta malam can ba wasa na sha faɗa ba ɗan iska ban baka wuta kana aljanna in baka aljanna kana gubi ne rak Allah ce ba wani abu da zami in baka aljanna kana wuta in baka wuta kana aljanna ba kamar nan bane ka rinka wasa shi yasa ake so tun anan kai tanadin da zaka samu aljanna a gun Allah kar ka fice kai abin da Allah zai damke kai saka wuta ba ruwan Allah dokar sa ayo ka ba irai zina ka ba ira ce babban nabi ne da zina tana cikin ka ba ira luwadi tana cikin ka ba ira saba iyaye suna cikin ka ba ira uwa da uwa ɗin nan ya saba musu a cikin gaba irani duk suna ciki to ƙarshen mu'amala aka yi mata rajamu a kwankwatse mata kai tana cewa la ilaha illallah allahu akbar muhammadu rasulullah haka aka kashe ta kwakwalwar ta ta fita aka ciro ta aka tattara ta aka ce ya rasulullah an gama sai ce to abin iyayenta su yi mata wanka su yi mata da kafani amma ka yi sallah a zo a sanar da yan haɗa ta aka haɗa a gaya mata sai ta so da sabai ce ku zo mu je ai mata sallah ya sula ta yi zanaba ya ce ai wannan ta yi tuban da da za a raba mutanen madina mutum saba'in na wasu abu wallahi sai ya loce su kowa sai ya samu tuba ce ita kadai tuban da ta yi da za a samu masu laifi mutum saba'in na madina ita kadai wannan tuban ya kai ta ishe su a yi musu gafara annabi ne mata sallah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta sha ko bata sha ba ta ɗaukanta ta bayar saboda wannan abin da ce shi sa to kaga wannan kenan ce ne ɗaya akwai matar da a cikin riyadu salihina dogon hadisi ne amma duk malamai sun san shi ta shiga cikin matsala matar ba cin yau ba na gobe iyayenta ba abinci ƴaƴanta ba abinci aka rasa ya za a yi sai ta fito ta tuno wa uwanta da ce malam wallahi ba abinci ba abin sha kuma wallahi an tako yanzu ma duk ba a ci abinci ba haka aka yi bacci yara an ɗora tukunya an sa dutse a cikin tukunyar an iza wuta ana cewa ku yi haƙuri yanzu ya kusan gama abincin a haka suke bacci da ba abin da za a basu da zan ka taimaka min kaban ɗan abin da zan je in ba su ya ce gaskiya sai da yankin yadda zan zana da ke ta ce zina e Allah ya hana babu kyau haramun ne ce to shikenan ba an baki kuɗi na ba kin yadda na yadda ta tafi ta je suka tirki yunwar da kishirwar duk malamai sun san hadisi in ba haka bane a fito a ce da ni ƙarya ne ba haka bane ai abin da suka sani ne ko ba haka bane ai abin da ka sani na gaya ma sai ka ji daɗi kuma na gaya ma littafin bayan shi akwai tafai manya da suka kawo wannan amma dai wannan kowa yana da shi ka gaba ba saboda haka ta tafi da ta je haka sai ta rinka bin makota tana bara a taimaka ma wallahi ba abin da za a ci wani bata wani hana ta aka yi ɗan samu kwanaki sai wani ke cewa to ke ga dan uwanki can wane bai san ta je gunsa ba ya hararo ta kawai rannan sai aka wa tun safe ba a ci abinci ba yamma ta kawo kai a'a karrata yanda za ta yi sai ta dagun dan uwan nan nata ta ce wane kuma da ma yana tsananin kaunarta ta ce zuwa ne abin nan na zo a taimaka min sai ce to abin nan nima Daki ban? Wai zai juma'in da ita. Ki zan baki dinariya ɗari ma zan baki, a je a ta bushasha, amma za ki ban kanki. Ta ce, to ba inda zan yi zo mi. Ya cire kaya ta cire kaya gidan ba kowa aka kulle. Izo na tsakankan haka sai ta ce, ittaƙin laha, ka ji tsoron Allah sai miƙe tsaye. Sai ce, kina da tsoron Allah. Wannan hanya haramun ce dama. babu kyau ya daga ta yace kuma ki je na ban miki kudin ya ringa hawaye a idansa ya ban mata kudin kuma saboda ana ta bibiyar ana so a ga waye ke tsoron Allah ko ba haka ba to kaga anan dan uwa kalli fayin da tefa saboda Allah so biya na awon a na uku ma dai ka ce ka ji tsoron Allah kar ka sanya zobe sai a cikin halaccinsa kar ka sanya dan yatsa a cikin zoben da ba halin ko ya gane abin da nake fi ko sai na faɗa su ta gani algaba su mana ai ka ga magana ta ƙare eh ya bar mata kudin ta je gida ta faɗa ta ce gashi gashi gashi ba ta wannan abun ba to kuma ai da na gaba ake gane zurfin ruwa shi sa hanya an ce ba ta da kyau ai ba ta da kyau lalatacciya ce ai babban abin da za ta yi ni a fatawar da zan bata duk da ban san wace ce ba abin da ya kamata ta yi maimakon dan ba ta da kuɗi ai yanzu an yalwato wannan ma fa a can da ne ma fa ana karancin kuɗin da karancin abincin da karancin taimako yanzu kalli yanzu inda mataimaka suke da yawa in ba san zinar take ba ita ma in ba fasika ba ce ai abin da ya kamata ta yi zai bo yaranta guda biyu ko uku ko hudu ko ma goma ne duk wanda ta yi ta same shi cikin mutane kar ta je gun mutumin da ta san ai su shi fasiki daban yake muzinaci daban yake ta fita ta je gun mutanen da ko sallah ake sai an gama ta ce salamu alaikum marayu ne an san matsayin da maraya an sani ko ba haka bane wata mace ta je da ƴaƴanta guda biyu gun Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga Annabi a zaune sai ta kawo dabino guda uku sai ta bai matar sai ta bai wannan ɗaya ta bai wannan ɗaya ta yi haka za ta ci sun cinye ɗaya ɗan su yaran suka kai mata wauta sai ta ce ku tsaya sai ta fasa ci tana jin yunwa ta raba biyu ta biyu wannan rabi wannan rabi aisha tana kallon ta ce a suna kaga ice kirawo ta da ta wasu ce aljanna na gare ki ka gane kaga kenan shi aikin aljanna wani abu ne daban ba ba a so kana sane kai barnas yau da yi take yi sai ta ji an ce ba kyau haramun ne duk me yin zina in yi dawwama ina yi ni na gaya maka annabi ya ce a wuta zai dawwama sai dai in ya tuba amma in ya tuba inna Allah gafurur rahim Allah zai magafara ba wannan isa ya ce Allah ba zai yafe masa amma maimakon farko ta ce wai dan gata da yara ta rasa yadda za ta yi ƙarya take Allah ya ce gaya ma wannan magana babban abin da yake akwai ta je ta samu ko sallah aka ta faɗi salamu alaikum wallahi yara ne da ni gashi ba cinyo ba na gobe to Allah ina so a taimaka min da abinci wallahi wani zai iya cewa ina ki waje ka za a akai mata ga wannan kice bane za a rinke mata wannan taimakon amma yaya Allah ya ce abu haramun ne haramun ne wai dan baki da kuɗi wai ko baki da yanda zaki ci da su sai kuma ki je ki zina sannan ki ci da su sai da haramun za ki ciyar da 'ya'yan naki ki je ki nemi taimako mana ko ki je gun hukuma gwamnati ki zaune musu ki ce ba ga an yi zuba nan ba ne amfanin su sai je gun yanzu an ce to ku yaran nan ba abinci ba mutuwa za ne ku sanar da gwamnati da sauri a rakice su a kai su gun gwamnati wallahi ba shi yau ba na gobe a taimaka mana za a yi mata ko ba za a mata ba ko a samu wani mai kuɗi ke tausaya shi ma zai mata amma aka ce ba laifi ki la ilaha illallah ai in Allah ya haramta abu wani bai sai halakta shi ba ko da aya ta farko na san dai ayar da za a ɗauko ba ta fice idan mutum ya buƙaci shi kuma wannan ai ba za a kata a nan ba to kana daji ba gida gaba ba gida baya kana jin yunwa za ka mutu sai ka ga mushi sai ka ci ai lalura ce wannan an halatta ma to ba za ka ɗauko waccan aya a wannan zamanin kai hukunci da ita akan wannan ba yanzu an yi yawa wancan a da ne yanzu a wannan lokacin za ka yi wani wani kawai wani kawai za ka je ba ba za a taimaka ma ba musamman yan kawai ma masu taimako sai da ka je a bako ka ce abinci za a kama can gidan a kawo can gidan a ka ina in ba cin mujin ka tsara kanka ba eh idan da ma ka tsara kanka in ka tsara kanka shi ke ko ba haka ba ita doka Allah ba a so a rika mata wanka wara ba kyau ba kyau kuma na san malamai za su ƙara bayani akan wannan bayan na babu kyau haramun ne ni na ce haram ne ba ni na faɗa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haram ce Allah ya ce haram duk abin da aka ce ai ma mu akan sa ka san abu kana ta lalace ka san zirin ba Allah yana tausayin bayansa amma ce duk wacce aka kama annabi ya ce in dai an kama tana zina kirmi da tabarya ko ta zo ta faɗa ta yi shaida akan ta so hudu to kuma ta rajamu ta wata ce da alkali alkali zina nake ina shari'a da qur'ani ya ce mata to je ki tuba alkali na yi zina ba alkali na yi zina na yi zina na yi zina ta faɗa su hudu sai ya ce to dama shi hudu mutum hudu ne to kin yi furci alaikiraru aula bi shahadati furci ya fi shaida ma kayi na yi shi kenan shaida kai tabi ba ka bane ai kaga ana neman shaida ko to musu akai kayi ni ban yi ba to ina shaida kai gashi haka da kuma haka wani shekenan magana ta kare amma ka ce na yi to in ba alkali ba so ke canza shari'a ba na yi eh ai ba na ce kai kai kai ka ka karasa ina shaida kai ce ana yi yayi kaga ba wata magana to saboda haka yan uwa in an ce wannan abu Allah ya haramta shi to wani mutum bai sai halakta abun ba ko ya ɗauko wani nasi da ba shi yake amfani ba ya ɗauko amfani da shi a nan don ya halakta wannan abu so da gaskiyar magana zina haramun ko babu kyau kamar inda na faɗa yanzu lokaci ne an cika ko ina an cika akwai matar da na taɓa ba da tarihinta jaddada shi yanzu mijinta ya mutu da 'ya'yanta guda hudu ta fito tana neman wanda zai taimaka mata ta je gun wani musulmi ta ce malam ‘ya'yana ne suna can suna bacci wallahi ba abincin da za ci ba abin da za mu sha ba kayansa gidan ma da muke ciki ƙarshen ma'amalar gidan ma an tashe mu na rasa inda zai yi yaran na kai su wani guna kwantar da su na rufa musu mayafi na to a taimaka min da abinci sai ce na shi da ki ta ce shaida a je a gansu ce ni ban yadda da ke ba ki je aiki ba godewa ba sai na miki ba ta gangaro sai ga kirista mai bin almasihu annabi isa ta zogon ta fashe da kuka ce me take waccan aka ce kaji kaji kaji sai ce a kira ta me ya dame ki ta ce yara ne da ni ba ci ba sha suna can na kwantar suna neman mutuwa nake neman taimako sai ce a ɗebo abinci a bata ki je ki ci in sun samu karfin ki to da suna kajiwa ta je ta ba ta abincin suka ci suka sha ta ci ta sha ta rakito suka to sai ce da yaransa a buɗe wannan gida aka buɗe gida aka sa ta ce ga ɗaki nan da shimfiɗu ta zauna a ciki abincinta da safe a kamata na rana a kawo na dare a kaka iyanki irin wannan zan ci shi za a bata mai buƙa ne zaunar da ita ba a nan gidan a cikin gidansa ya ce taimako ba ana yi ba to ana nan ana nan sai ya mafarki shi wannan mutumin wanda ya rike ta sai mafarki an tashi alkiyama ana gwagwar maya kowa ya manta da kansa ya manta da uwa da uwa da kowa ana gudu rasa ta dubu ta ta gudu tana kowa tana kai wanka mu sai ya zo aka tamke shi ina so ma aka ce tsaya kalli ce gida na gol na demon na dinariya ina kalli wal wal wal aka ce kalli can sai ga gidan wuta gaba ɗaya da sarƙoƙi aka ce da can ne naka za a canja ma a baka wannan na gol ku je kai shi yana tafiya sai farka sai ce to sai kiranta yake gaya mata ce to ka musulunta kafiri baya shiga cikin aljanna amma in ka musulunta za ka samu aljanna sai musulunta an sai ce kuma zan aure ki sai aure ta wancan mutum sai mafarki shi wanda ya kore ta din nan musulmin shi sa kullum ake son ta'awun ake son taimako mutum zo ce ka ba dan Allah ko ƙarya ya kalla Allah kai dan Allah kai ba ruwanka Allah za ka kalla kai sai farki an tashi alkiyama kamar inda wancan yi ana gogor maya ana guburdun da bala'i da musiba zabaniya sun damkar yana ihu yana mene aka ce baka komai ba ne musulmi ne ka ce mai shaida ka kai musulmi ne kamar inda ya ce mata mai shaida kiɗin nan da ce ka faɗi shaida ka in ba ka ba sai an kona kai kaga gida can sai ga gida ina kyalli ina shi ya kace shi ne naka kalli nan sai ga wuta bal aka ce amma an canja ma da wancan sai dai kana da shaida kai musulmi ne ka ba ma anan kuma anan kun ba shi da shaida ya ka ce kudin sai ku sa shi a wata zawana ka kama shi aka wulwula aka cilla shi idda ke jikin bangon wutar ta faɗo ba ya iya sai gan shi akan gado sai ji an ce wannan matar da ka kora shi yasa Allah ya ma haka ka hana ta taimako ba don mai tsarkin zuciya kullum abin da ake so ka zama mai tsarkin zuciya mata yanzu mata a yanzu ba ma a yi musu wa'azi ba suna wannan bare kuma algafar ta mala an musu wa'azi kai ana ta jan hankalin su muryar ki ba annabi ya ce tsirara ce muryar ki ba bare ki je ki jira jira wasa ce muryar ki a ji ta wani iji haramun ne almar'atu kulluha auratun ma adda waje wa kafaya wa kafai mace dukkan ta tsirara ne badda fuskar ta ta fuka nan kada aka yadda wani igani shi ma ba wai ba ka kalla ba wai alalura saboda Allah ya fito mutumin ice da yaransa ice duk inda matan nan take aje a nemo ta ai ashe kuskure ne hana ta taimakon nan wallahi ashe ina da aljanna an canja min yanzu wuta za a sani kuma an shi nemo shaida an aka yi mun haka a gaban Allah ka ce ina shaida ta ni musulmi ne ban da wani zan cako za a lahira zai ma ne akwai shaida a lahira babu to kai ka kira an ce ni ban san ka Allah ni ban san ki ba ko na san ka zan ce ban san ka ba Allah ni ban taba ganin irin haka ne ai alkiyama ita bambanta da ko ina ba algaba ta wallahi ta bambanta da komai in ka tsaya abu in gumi ya diso ma iya nan wani guminsa iya nan wani guminsa iya nan wani iya nan in ka guko ana bulla to mutum ne abun ya nufi duk alaƙarka da babanka wallahi a ranar ba zai nuna ya san ka ba duk alaƙarka da babanka ba za ka nuna ka san shi ba duk alaƙarka da babanka ba za ka nuna ka san ta ba duk alaƙarka da babanka ba za ta nuna ta san ka ba kowa nafsi nafsi mutum ɗaya ne kan Allah Muhammadu shi ne da ke cewa ku zo gani shi to bai taɓa jin ba ya taɓa jin ba inda lalalin sallama shi kaɗai ne yan jama'a ya ce ku zo amma kowa gudun ka ne shi sa tun annan ka rike annabi dan ka samu nasara ka samu dacewa kowa yana gudun ka malamin ka ma gudun ka ne amma ni tare muke da saboda Allah ko ba haka ba ana tafiya sai aka samu wannan mata a gidan wannan kirsan ije ya tsaya kai ai kafiri ba ice tsaya ni ba kafiri ba da ni kafiri ne amma na musulunta to matan nan zaka ba ce ai mata ta ce ai an haramta musulma ta auri mushriki sai dai shi musulmi ya auri mushrika a hannun kitabi sai ce dan kenan ci an tsaron matata ko gidanka aka banne ni ne mafarki ba wani gida na sai ji sabon karatu wannan karatu yana cike da yazu salihi na duk malamai sun san shi zaman fitowa da magana fi mazan ba na koyewa ko ba haka ba yana cike sun gan sun karanta shi ba koyi ke ba kaza duk abin da gaya ba zan ce ina littafi kaza je kai ka duba shi ko ba haka ba to saboda Allah ka ji wannan karatun ba to kenan ka ga taimako tun baya an yi ka taimaka an baka aljanna yanzu bare yanzu al'umma annabi Muhammadu alaihi wasallam to ni babban shawarar da zan bata ita wannan komawa ce kadda sake ce zinadan ta ji da 'ya'yanta wallahi ta mutu tana zina na rantse da Allah sai Allah ya kona ta auta jahannama. Katta take! To a wannan gaskiya ne. Haramci yana cikin kaba'ira inda mutane suka da yawa ta bi neman taimako barar da ba a yi barar kawai a nan ce halatta bara in ce a nan bara halacci ba ka wani don bara
ƙara lafiya rike su tuwa su a gaba kawai bikin jegun mutane ki ce su fashe ma da kuka wallahi ba shi ba ko suke nema ba ba mu ci abinci ba duk mai imani wallahi tallahi ba in ya hana su ba zai iya bacci a gida ba sai tunanin kai matan nan bai kamata in mata haka ba bari yanzu ba sa ce ban kuɗin ka duka ba gashi nan ma suna tawo suna baras za a ka ɗauko ka bayan wancan yi bayan sai ka ta ɗan haɗa kuɗin ta je gida an ci abinci ta tsara mutuncinta in Allah ya sa wani ya ganta zai aura sai ya aure ta ba shi kenan ta tsira ba to saboda haka shi haramcin abu in Allah ya ce haraman ne batun a ɗauko wata aya a ce za a amfani da ita a wani wajen to ba a yi don a halarta wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wa mariyatul jibbiya akan wani abu da ya faru sai ya ce ya haramta ka a kansa sai Allah ya ce ya ayyuhan nabi'u lima harima halallahu lak tabtaji marzata azwajik sallam ya kai ai dan mu akai wannan in Allah ya ce abu halal ne kanka ce haram ne Allah ya ce da annabi ya kai wannan annabi ya ayyuhan nabi'u ya kai wannan annabi ne ba da labari sallallahu alaihi wa sallam lima ta harim dan me ka haramta ma a halallahu laka abinda Allah ya ce ma halal ne ta gima rabata a zuwa ce dan neman yardan matanka Allah ya ce ta koma kawai sallallahu ko ce da kukan ce ta koma inda take ta koma ɗakin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sa kai ma in kace da matarka kin haramta akai na to kai ka fara za kai na rantsuwa ba ta haramta ba wai kai za ka haramta matarka a kware ka ce ma na take ki kawai to wannan kaga an san bijinan da kai amma an kace ke haramu ce na haramta ki a kaina sai a ce waye kai Allah ya ce halal ne kai ka ce to ne na dauka Allah la la la la in ka dauka shi gummati sai annabi da aka tambaye sai ya kawo kafara za ka da rantsuwa yawwa shi ke nan ka fita sai ta da matarka sai a rubuta saki daya amma malaman fiƙo ne suka ce ta haramta ne amma ba ƙur'ani ba ba ka yi ci ba dole akwai abin da in aka wata fatawa in aka ba da ita in aka kalli ƙur'ani aka kallaci annabi sallallahu to alaihi wa kowa ba da fatawa sai a ajiye shi guda sai a ɗauki ƙur'ani a ɗau hadisi ya aiki da su kawai dan a samu nasara a samu dacewa shine ka'ida karatu mu ba karatu muka yi da yawa ba dan dan cikin cokali ne sai Allah ya ma albarka wanda ma haka ake so alko dan mai albarka ba ya fi da yawa ba da albarka ba ko sai to ni wannan shine shawarar da na bata amma ba wannan shi da ya halakta a yi luwaɗi ba nasin da ya halakta sai dai alanka dan luwaɗi ya ce to kai ɗan luwaɗin nan ba Allah ruwan dutse ya musu na wuta to mu ba za mu iya hawa sama mai ma ruwan dutsen wuta ba amma za mu hau da kai saman dutse mu haɗa wuta a ƙasan dutse sai ta haɗu garin shi ya haɗu mutum lokaci bari ka tura ka da sanda muna je ko ka da dutse mu haka za mu yi maka har saboda da za a yi ba ma har saboda za a yi mazalla ba sai amma wajen azaba to wani ya zo ce ma wannan halal ne kisa duk abin da yake an ce wannan abin haramun ne to wani abu ne ba mai girma kuma Allah shi ya haramta annabi ya haramta ka gane ai wancan kuma da na faɗa dan ka ga mushe wai zaka mutu mutuwa zaka yi. aka ce ka yanka ka ci kakka guzuri da shi na jaki ko na doki ko na kare ko na alhanzir in dai ko na mutum ne in dai mutuwa zaka yi dan yanki dan wani shashi ya za ka cika koshi ka sha ruwa ka ka gujiri da shi to yanzu ma ba za a samu wannan ba wannan wasu bukata za a samu irin wannan babu yasa to yan uwa wallahi a rinka tsare baki kuma na san malamai za su yi shara akan wannan maganar tawa eh za su yi bayani da yawa ko ba haka ba kuma na san dai su ma abin da na faɗan nan dai shi ne eh, shi ne dai abin da ya faɗa ko ba haka ba Allah ya samu dace barba annabi alaihi salatu wasalam Wa na'am na'am Allah ya ƙara lafiya Allah ya saka da alkhairi tun masu tambaya suna ji insha Allah za mu ƙara tambaya daya yanayi na lokaci a mai tam- wannan mai tambaya yake cewa Allah ya ƙara lafiya ya ji an ce idan kai salati ga annabi guda daya za a yi maka goma idan kai idan kai goma za a yi maka ɗari idan kai ɗari za a yi maka dubu idan ka zo kuma ka faɗa da ka faɗa za ku shiga da da annabi aljanna ina magana ta ce Allah ta da lafiya ya haka take ba ko kana ja A, to ai haka ne ai shi girman annabin ya fi komai ai ka ga kalli girman qur'ani duk girman qur'ani Allah bai ce in karanta qur'ani ni Allah zan karanta ma qur'ani ba ya faɗa ina
duk girman sallah Allah bai ce in kai mun sallah zan ma sallah ba ko ya faɗa a
duk girman zakka Allah bai ce in kai zakka ba zan ma zakka in kai yaji zan ma haji Allah ya faɗa a
duk wani abu da ka sani baka isa ka yi shi ba Allah ce ni ma zan ma amma da kansa sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam
Allah ya ce a Qur'ani inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi sai Allah ya tsaya anan sai ya tantance nasa bai ce ya aiwan nasu sai ce ya aiwan ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaji ba ba ma kowa Allah yake so annabi salatin ba sai nata sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani masu imani Allah ya kira wannan in an ce mai imani wannan yarda da Allah ɗaya ne baya shirka da Allah yarda da annabi Muhammadu alaihi salatu Sallallahu wasallam alaihi wasallam.
bawan Allah ne ma'aikin Allah ne yardajen Allah ne a gun Allah ba kamar sa shine matsayin annabi to wannan Allah yake kira ce ku zo ku yi masalati jibrilu sai zo ce ya rasulullahi Allah ya ce idan mutubawan Allah ya ma salati guda daya a cikin tufa na gani tufatul ahkam tufa ka je ka duba na'am in kai masalaci guda ɗaya Allah ya karba sai a- sai sai mala'ikun nan duniya sai su karba sai Allah ce kuma kuma mai ta salatin dai ka san adadin mala'ikun duniya su za su yi wannan salatin ka ji ba mala'ikun duniya in su gama ta Allah ce ku miƙa mala'ikun sama ta daya salati ɗaya ba wancan ma daban ne wani karatun da shi goma idan ka san wai shi wannan annabi da bayan su ba su miƙa sama ta daya Allah ce duk ku wannan salatin da wancan bawa yi guda daya shi sai Allah ce ku bai sama ta biyu a bai sama ta biyu su ma su riƙe wannan salatin fi salati fi salati Allah ce ku miƙa mala'ikun sama ta uku su ma su yi salati su za ku miƙa mala'ikun sama ta hudu su ma su karɓi salatin su yi su yi Allah ce ku bai sama ta biyar su ma su yi su yi ku bai sama ta shida su ma su yi su yi ku bai sama ta bakwai su ma su yi salatin su yi salatin Allah ce a miƙa shi sidirar da muntaha su ma su yi Allah ce a mu- a- a miƙa shi zuwa mustawan su ma su yi su yi, Allah ce a miƙa shi zuwa alkursi mala'ikun wajen su ma su yi Allah ce ku miƙo wuce nan sallallahu alaihi wasallam Allah ya kalli salatin kayya shi kuma ya ta sai ya yi adadin mala'ikun duniya da sama ta ɗayan haɗi zuwa gunsa ya nirɓan yaɗi kuma ninkawa shi na karɓi wannan salatin kuma na yi siran alkiyama mai wannan salatin ɗaya za a zo da shi gabana za a ga abin da zan bashi to wannan annabi Allah ya gaya masa wannan sallallahu alaihi wasallam ai dan an ce wai ka faɗa da ka faɗa ai ai lamirin karatu ne na'am misali ba da yan baka aljanna ba An gama.
ai magana ta kare An gama.
ai da aka ce aljanna an bada ita ai magana ta kare ba abin da za ka yi a baka aljanna awa ɗaya sai salatun manzo Allah sallallahu awa ɗaya kai zo kai alwala ya ishe ka wallahi sallallahu samu aljannan ka baka sani ba can Allah ya nema hidima saboda annabi shi fa annabi in kai ma hidima kai Allah ne zai ma hidima sallallahu alaihi wasallam ba magana ta kare ba ko da aka kuma na taɓa faɗa na'am idan bawan Allah ya matsa wa Allah ya matsa manzala da salati kai kai kai kai kai ya ratsa ka ya ratsa ka ya ratsa ka dama annabi ya ce inna aulan nasi bi yawmal qiyama akasaru salatu alayya mafi fitan mutane a waje na ran alqiyama wanda yafi kowa mun salati kar ka zama koma baya annabi ya gaya ma wannan magana ba sai ka zage dauce kai ta yi ba to da ka mutu an kai ka kabari an binne ka kana jin ƙarar tafiyar takalma sai mala'ika ruman ya zo ma shi ne da farkon mai tambaya ka san shi abin da yake tambaya yana zuwa zai kwaya kayanka sai ce rubuta abin da ka san ka aikata mai kyau a duniya wanda ake kake ganin ko ka gagara ko kai mai barna ne ko ka to rubuta sai ka ce ai ba ba ba takarda sai ce ai wannan likafin ai shine takardar yau shi yasa na bani da kai tinki tsirara ba ka ta ka tsirara zaka je gaban Allah rubuta a nan kana taba sai ka daga ta koma takarda ban da ilimi sai ma haka sai ka ji ka san komai ta wada ce ce yawon bakin ka dacin mutuwa ka bashi ya baki alƙalin ce sa dan yatsan ka da ka kai ka ga baki sai ka fara nayi kaza nayi kaza mara kyau sai ka gama sai ce juya bayan takardar ka juya sai ce duk abin da kai na alkhairi rubuta a kai sai ka gama sai ya ninke ta sai manna ma a nan sai ce to ni abin da na zo yake nan sai ya tafi to idan ya shigo kabarin ka kai da ka matsa salatin annabi a nan duniya yana shigowa yana buɗe wannan tukunyar mikar da kabarin ya faɗi ya koma kamar uku nan sai ji bakin ka yana salatin annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim Allahumma sa- sai tsaya shi mala'ika Roman sai ga to shi kai da zai tambaye ga abin da kake kuma ba zai katse ka ba kuma yi zo tambaya salatin zai tambaya ko kai sai da daidai cikin ka ya tsaya sai ji daga nan cibiyar ka salatin yana fitowa sai iban ne zo daidai kafar ka can ɗan nan tafin kafar ka sai ji salatin yana fitowa ta nan sai kewaya bayan ƙeyar ka jumjuma ta ɗinka ƙeyar ka kenan ita ce jumjuma izo sai ji tsakiyar nan ƙeyar sai ji salatin annabi na fitowa bayan ka tsakiyar ba sai salatin annabi na fitowa Sallallahu alaihi can gaban mazaunar ka insalati na fitowa duk duniya kafa ka insalatin annabi na fitowa sai ce to a turo ne tambaye ka amma ni ban san irin tambayar da zan ba ba saboda wannan annabi ko ina ya riga ya bari a cikin kada je mu Allah laifi in zo tambaya annabin yaban amsa in samu matsala sai koma go daya yace ba mun karin wani kerin su zo su za a je yanzu sai su shigo suna zuwa sai su tarar da wannan salatan munkarin yana nan wani kiri ina nan munkarin yana jin salatin ta bakinka wani kirin ina ji ta wajen cibiyarka shi musanyen goshi ma iji shi ma iji sai a dawa kafa su ma iji su ma can duk su gama Sallallahu alaihi sai ce kai wa manya hauka da ci hannu ma jira nake ko zo in ji a za ku yi da shi ko ina salatin annabi muhammadu ne ke Sallallahu alaihi wasallam.
Sai na ce to ni ban san tambayar da zama ba amma ku zo in kun tambayar na ji siga sai kuka bi ni ma sai in bi suka ce ya wace siga a mu tattara mu rauni annabi ya zama gatansa kawai ya ji ba a kabari ba da Allah ya riga mata mana wannan annabi ba shi za ka yi shi za ka yi ka tsira Allah ya kara mana san annabi masha Allah shikenan ko ko da wata magana babu to Allah ya samu dace Allah ƙara mana kaunar annabi Muhammad alaihi salatu wasallam Allah kashe mu muna son annabi Allah ka tashe mu da annabi dan masoya manzon Allah Allah ƙara mana kaunar annabi har da ku Allah ba ku haske haskaka muku har makadarin annabi Muhammad alaihi salatu wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأكد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة wa nafsin bi adada kullum alumin lak Allah ka kai ruhin manzan Allah ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة ذنبا ونعو أما بايزوا أدو إذا أفتر سود ونزامن abubuwan da suke faruwa na ciwuka iri-iri sai goban Allah kai mu an zo karatu ko na manta ku tuna mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masha Allah